أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتائه بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja a cikin abin da ya zo fil nabihi cikin yin yayyafi ba'adal wudu'i bayan alwala a galibin dattijai abu yakan same su idan sun gama alwala din ko sun gama kama ruwa sun kama alwala sun tashi su ji kaman abu ko fitsari ya zuba musu a wando haka wani ma kuma in ba tsohon ba in ma rasa ta yi abu dai ko ko dai haka kawai shaɗan ya zo ya jefa ma wasu wafi shaɗan yana jefa mutum wasu wafi ta waje biyu ko ka ɗan ji danshi a wandonka ka dinga tsoron ka ko fitsari ne ya zubo ko ka dinga jin abu kamar ka dinga hukuntan ko ka yi hutu ko ka yi tusa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi wannan na tusa ko ka ji ƙara ko ka ji wari shine hukuncinta to shi wannan na ka ji danshi a wandonka ya zama kokonto ya same ka ko abu sai shi ne za a yi wannan to in ka yi alwala in wanda irin wanda yake auna ne ko kuma akwai dan saki kaɗan a cikinsa to in mutum ya alwala sai ya ɗan ebi ruwa sai ya buɗe wandonsa kaɗan sai ya yafi a ciki don in ya ji dan shi ya ce wannan wannan ruwan ne idan ya maganin wannan kokonto da abu in ya ji dan shi to shi kenan sai ya tafi na wannan ruwan ne ba abin da ya zo na daga yayyafi haddasana nasaru bin aliyin nasaru bin aliyin aljuhabamiyu ya zantar da mu wa ahmad bin abi ubaidillah da ahmad bin ubaidillah asali asalimiyu albasari mutumin busra kala su biyun nan sun ce haddasana abu kutaybata abu kutaybata ya zantar da mu salmu bin kutaybata salmu dan kutaybata anil anil hasan bin ali al-hashimi daga hasan dan ali al-hashimi amma ba sayyidina hasan babba dan sayyidina ali babba wancan ba shi wannan hasan bin ali hashimi shi ma ba hashimi ne amma ba wancan ba shi ne hasan dan ali dan muhammadu dan rabi'atu dan nawfalu dan haris dan abdul muttalib kaga wannan yayi nesa sosai to shi alhashimi ba hashimi ne shi ma an abdurrahman al'araji an karba daga abdurrahman al'araji an abi hurairata daga abi hurairata da wancan ne ko ya ce ya karba daga baban sai na alko daga manzon Allah da alaihi sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan ya tsaya da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi kala ya ce ja'ani jibril jibril ya zo mu fa kala sai ya ce ya muhammad ya kai muhammadu iza ta wasata in kai alala fantasy ka yi yayyafi in mu masu tsaura wando mu shi kenan inda irin wannan hukuncin ka yi yayyafi wayansu kuma sukan dan jika gaban wandon nasu ma'ana dai in ka dan je ruwa ka ce na wancan na wannan yayyafin da kai ne wayansu kuma gaban nasu za su yi yayyafi duk gaba gida kala abu isa turmuzi ya ce amma wanda lafiyarsa kalau ko yana da marasa ɗaurariya ce kuma ba irin wannan a tare da shi wannan ba dole ba da haka aka hana gudu in mutum ya ji an tayar da sallah ya zuro da gudu a'a ya taho a hankula abin da ya samu ya ra ya cika ragowa amma garin gudun nan za ka zo kuma ka ji dan shi a wandonka ka zo kana kwanton ko fitsari ne ya dugo ko kuwa ka ji fitsarin ma fi'ilan ma ya dugo din ga baki daya ko fitsarin ma filan ya bugu kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun garibu wannan hadisi ne bako kure ne hasan hadisun garibu wannan hadisi ne bako ma'ana ta hanya ɗaya ya zo kala ya ce wasa mi'iti muhammada na ji bukhari ya kulu yana cewa alhassanu bin ali alhashimi hasan dan ali alhashimi din nan munkarul hadisi abincin hadisi ne to sun ce bukhari bawan allah ne babban raunana da zai in yace abincin hadisi ne to ma malaman hadisi kwata ba sa karɓan wannan ba sa karɓan hadisi wajen wannan malam shine babban magana da wani mutum zai faɗa mai yawa ma'ana munkar da hadisi abin kin kin hadisi ne qala sai yace wa fil babi a cikin wannan babi akwai wanda hadisin da yazo an abil hakami bin sufyan daga abil hakam bin sufyana wa bin abbas daga abdullahi dan abbas wa zaid bin harisa da zaid dan harisa wa abi sa'id al-khudri da abi sa'id al-khudri wa qala ba'dhum ba'arun su yace sufyanu bin al-hakami haka sunan sa yake shi sunansa sufyanu sunan babansa hakan wanda ya rawaito din au ko ko in suka ce a'a shi sunansa hakamu sunan babansa sufyan ne akwai rikici wajen wanne ne dan wanne ne uban wajen suka ce sufyanin ne dan hakamu ubansa wajen suka ce a hakamun ne dan sufyanin ne babansa wannan duk bai cutar ba faddarabu sai suka dan cakuɗe kaɗan fi hazal hadisi cikin cikin wannan hadisi babu ma ja'a babun abin da ya zo fi isbagil wudu'i cikin a yi alwala cikakkiya ana so a yi alwala cikakkiya lada sai lada ya fi cika wanke kurkura sau- wanke hannu sau uku kurkura sau uku shaƙa facewa wanke fuska uku wanke hannu uku shafa kai ka kai ka dawo a wanke kafa hatta zuwa eh, idan sawu hatta fita alwala dai ta cika tam to ana so حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا زنتر دمو أكبرنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر يا زنتر دمو عن العلاء بن عبد الرحمن دق علاء بن عبد الرحمن عن أبيه دق بابنس عبد الرحمن عن أبي هريرة دق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المزاد أمس الله سوك أدلش ياتي ألا أدلكم بناشر يد كوبا ألا ما يمحو الله به الخطايا a bisa abin da Allah yake goge zunubi da shi ya share zunubin ma gaba ɗaya zama babu waya rafa'u bihi darajati bayan an yafe ma zunubin kuma a ɗaga ka daraja a ɗaga ma daraja saboda zunubi yana sako da mutum daga daraja ko wani mutum ne yake da girma a zuciyanka in ya ɗanyi wani laifi sai ka ji ya ɗan sako daga wannan darajar da ka ɗauke shi to mu ma muna da girma wajen Allah amma zunubi sai ya sauko da mu daga wannan darajar to yanzu a yace zunubin kuma a mai da kai inda kake falalla Allah ma ha a ƙara ma gaba tabaraka wa ta'ala kalubale suka ce ya rasulullahi ga mana ma wannan ai shi kowa ya fi so qala isbagul wudu'i ala makari yin alwala cikakkiya balle a lokacin ma da ba a san taba ruwa kamar lokacin sanyi kana ana tsoron ruwan kenan alal makari a lokacin ma da ake kin ma taba ruwan to kai kai alwala cikakkiya to ko lokacin da ba a cin ma taɓa ruwan ne lokacin zafi ɗin ma ka yi alwalar cikakkiya lada ne wa kasaratul kuɗa ilal masajidi da yawan tattakawa zuwa masallaci ka dinga takawa zuwa masallaci da haka wani suke so mutum ya je a ƙasa ya fi ya je a abun hawa amma ba wai dole ba ne in ya je a abun hawa ma dai yana da lada amma ba kamar wanda ya tattaka ba da yawan tattakawa zuwa masallaci wanci zaru salati ba da salati da jiran sallah bayan sallah yanzu za ka fito daga masallaci kana jiran wani lokacin sallah ya zo ka dawo ko kuma wani ya zauna a masallacin ma yana jiran sallah ta zo ta same shi fa zalikumur ribadu wannan shine tsaron fagen fama wannan shine tsaron kan iyaka ribadi tsaron kan iyaka inda ake da san makiyawa su fito ko inda ake san wata barna ta fito a sa wa za su yi gadin wannan waje to yana da lada kwarai da gaske wa haddathana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddathana abdul aziz bin muhammad abdul aziz dan muhammad ya zantar da mu anil ala'i daga ala'u na hawa ko irinsa wa qala qutaybatu qutaybatu yace fi hadisi a cikin hadisinsa fa zalikumur ribadu wannan shine tsaron fagen kan iyaka wa zalikumur ribadu shine tsaron kan iyaka wa zalikumur ribadu shine tsaron wato fagen fama salasan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku kala abu isa turmuzi ya ce wa fil babi a wannan babi an ali an irin wannan daga sayyidina ali wa abdullahi bin amr bin al asi da abdullahi dan amr dan asi wa bin abbas da abdullahi dan abbas wa abidata da abidata wa yuqalu ubaidata wa yanzu kuma ce masa ubaidatu ubaidatu bin amr ubaidatu dan amr wa Aisha ta da sai da Aisha an karɓi wannan daga wajenta wa Abdurrahman bin Aishin da Abdurrahman dan Aishin al-Hadarami wa anasin da anas dan malik kala abu isa turmuzi ya ce wa hadisu abi hurairata hadisu nan na abi hurairata fi hazal babi a wannan babi din nan hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wal ala'u bin abdurrahman shi ala'u dan abdurrahman din nan ko ibn yaquba shine dan yaquba al-juhanni al-juhanni al-huraqi wa huwa thiqatun amintacce ne malaman inda ahlul hadisi malaman hadisi duk sun yarda da shi to malamai na Allah su yarda da kai wajen karatu Allah ma ya yarda da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da kai amma malamai su bata ka wajen karatu in dai ba wani malamin da hasada ya bata ka ba to malamai za su kare masu a a wannan kinsa kawai yake amma ina zai ina wani zai bata to in kuma malamai suka bata ka har wajen Allah ma ka bata ka bata amma dan jahilai sun haɗu sun ɓata malami wannan banza ne ko kallon su ma ba a yi ba san ma me ake ciki ba babu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce harshen mutane alƙalamin Allah harshen mutane alƙalamin Allah babu babu ma ja to kaga shi wannan malaman hadisi sun ce ingantacce ne gashi nan kuma ana rubuta babu babu ma ja a cikin abin da ya zo fitaman duli cikin yin hankici a shashafe alwala ba da lubu bayan mutum ya yi alwala in yana so ba laifi ya sa hankici ya shashare ruwan nan don shin nan ko ya sa tawu ya shashare ruwan nan duk ya yi ba komai haddasana sufyan bin waki'i sufyan dan waki'i ya zantar da mu bin jarrahi haddasana abdullahi bin wahab an zaid bin hubab daga zaid dan hubab an abi mu'azin daga abi mu'azin an zuhuri daga malam zuhuri an urwata daga urwata an aishata daga sai da aisha radiyallahu ta'ala na qalat sai da aisha ta ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kirqatu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani hankici yanki yana da wani hankici yunashifu biha ba'da wudu'i da yake tsantsame ruwa da ita bayan yayi alwala bayan yayi alwala kuma sai ya tsantsame ruwa da ita ala abu isa turmuzi ya ce hadisu aishata wannan hadisi na sai da aisha laisa bil qa'im ba wani tsayayyen hadisi bane wala yasifu an nabi bai inganta daga annabi fi hadal babi a wannan babi shay'un wani abu ne dalili wa abu mu'azin saboda abu mu'azin din da ya rawaito wannan ya kuluna na ji malamai na na hadisi suna cewa huwa suleiman bin arqama shine suleiman dan arqama وهو ضعيف in dai shine Suleiman da arkama kuwa rauna ne ma'ana Turmuzi bai yanke da shine ba amma ya ji malaman sa suna cewa shine Suleiman bin arkama hadisi lafiya kalau amma mutumin da ya dauko ya kawo duk shine rikici to in dai shine Suleiman bin arkama huwa da'if rauna ne inda ahlul hadisi duk malaman hadisi sun taru sun ce rauna ne to mai sharhi yake cewa wa qadda da'afa tirmidhi imam tirmidhi ya rauna na wannan hadisi saboda mutumin da shi kansa bai yanke da shi ba ya ji malaman suna cewa shi abu mu'azin dinnan shine Suleiman bin Arqama shi Suleiman dan Arqama dinnan ra'ifi ne sai dai tirmidhi shi kansa bai yanke cewa wannan abu mu'azin din shine Suleiman dinnan ba haka dai ya ji malamai na cewa malaman suna cewa domin a ba mu cewa shi ne Suleiman bar ƙala shi kansa Tirmidhi ya ce ya ƙuluna na ji malamai suna cewa shi ne Suleiman bin Arqama wal Baihaqi Imamu Baihaqi ma ya bi Tirmidhi a cikin haka Baihaqi ma ya raunana hadisin saboda ya bi magana Tirmidhi cewa shi ma Baihaqi ya tafi cewa shi wannan Abu Mu'azin din nan shine Suleiman bin Arqama amma hakimin ne saburi imam al-hakim shi ya rawaito hadisi ya tafi cewa abu mu'azu din nan ba shi ne suleiman bin alkama ba wannan abu mu'azu din nan shi ne fudailu bin maisarata sunansa fudailu dan maisarata basri mutumin busra shi ko fudailu dan maisarata mutumin busra din nan yahya bin sa'idi ya rawaci hadisi a wajensa kuma ya yi mai kirari ya ce managarci ne wajen hadisi shi mafufai fudailu din nan kuma ka gani yanzu hadisi kenan kuma imamu zahabi da ya zo ya tabbatar da wannan magana ta isa su ko imamu zahabi suna iyaye in suka soke taso uku in suka gyara taso uku malaman jirhu wa ta'dili malaman sokewa da kuma tabbatarwa ba kuma da ka suke yi ba an tabbatar musulunci ya tabbatar musu malamai ne kuma sun yi dan zatin Allah to imamu zahabi hashi ya tafi cewa lallai yanda shi yahaya bin sa'idin din nan ya faɗa cewa shi ma'az- abu mu'az din nan shine fudailu bin mai sarata kuma mutumin kirki ne imamu zahabi ya tafi a haka saboda haka ashe sanadin wannan hadisi ingantacce ne in ji mai sharhi ba kamar yadda imamu turmuzi ya taushi kansa imamu turmuzi ba ya yanke ba ingantacce ba ne ya ce in dai yadda malaman suka faɗa abu mu'azin din nan shine suleiman bin alƙama cewa zauna ne to alhamdulillah hakimin ne sabuni shi ko hakimin ne sabuni shine mai mustadrak littafin hadisin sunansa mustadrak wai sharaɗin bukhari da sharaɗin muslimu sun cika ga wani hadisi ya gani sharaɗin bukhari ya cika sharaɗin muslim ya cika amma ba su sa a littafinsu ba sai ya ce to ni na ruskan musu da shi sai ya rubuta shi a littafinsa haka ya dinga tsinto su ya dinga sai da ya nasa littafin ya yi yawan ma sahih bukhari shi mustazar shi kuma namiji ne ana ce masa ma shine alƙalin ma eh, hadisai gaba daya shi hakim din nan shi kuma almajirin dara kudini ne imamu dara kudini wajen hadisi namiji ne kwarai da gaske to shi eh, hakim ya yarda da shi Eh, to kaga alhamdulillah ba laifi mutum ya yi hankici ya tsantsane ruwan alwala ba laifi ya amfani da tawo saboda kamar yadda aka ko da ma rarrauna din ne hadisi ba laifi dan je aiki da rarrauna cikin wannan hadisi rarrauna inda aka ce ba za a aiki da shi ba wajen kisa wajen kashe mutum ko wajen karɓar dukiyar wani ko to nan ne ba za a yi aiki da rarrauna ba amma dan dai wajen falaloli irin wannan dan irin ibada sai a yi amfani da shi ayi amfani da shi ƙala ya ce wasu babi a cikin wannan babi an karɓo hadisin irin wannan an mu'azu bin jabal daga mu'azu dan jabal حدثنا قتيبة حدثنا رشيد رشيدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غني an mu'azu bin jabal shi ne hadisin mu'azu dan jabal din qala mu'azu dan jabal ya ce ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga annabi mai tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi idza tawadda in annabi yayi alwala masaha wajahu bi darafi saubai saubihi sai annabi ya shafe fuskansa da gefen tufarsa sai ya dago tufarsa ko riga ko zani haka sai ya dago tufarsa ya share fuskansa har yau dai kamar kamar hankici din ne dinga baki da sai ya shafe fuskarsa da gefen cikinsa. Kala Abu Isa, Turmuzi ya ce, ha za hadisun garibin wannan hadisi ne bako, ma'ana da ya zo ta hanya ɗaya, wa isnaduhu da'ifun shi ma sanadin hadisin rauna ne, sabida rishidinu bin sa'adin rishidin ɗan sa'adin nan wa abdurrahman bin ziyad bin al'umin al-ifriqi da rishidinu bin sa'adin da abdulrahman bin ziyad ibn an'um al-ifriqi mutumin afirka afirka a wajen masu hadisi misira tunis libya magari galibi wa'annan malaman wa'annan wurare galibi su suka fi takuda da na gabas a wannan lokaci tun zamanin sahabbai tun zamanin tabi'ai ga baki daya ba afirka wannan tamu ta baƙaƙen fata abu ba to wannan misira sahabai ma sun shiga tunis libya zuwa makari kairawani iyakacin inda ukubatu bin nafi din ya zo littafin tarihai to ibriki suna nufin wannan waje to shi wannan mutum yudda'afani fil hadisi su biyun nan ana raunana su a cikin hadisi rushdini bin sa'adin me yasa aka ce rauna ne saboda bai damuwa ko wajen waye karɓi hadisi bawan Allah ne sun ce salihi ne mutumin kirki ne mai ibada ne kuma malami ne sosai amma kuma ba shi da tsantseni wajen karɓan karatunsa wajen kowaye zai iya karɓowa abin da yasa suka raunana shi kenan amma sun yi mai kyakkyawan zato shi kuwa abdurrahman bin ziyad bin al'umul ifriqi amma abdurrahman bin al'umul ifriqi din nan duk wanda ya rauna shi in ji mai shari yace ba shi da hujja da kawo hujja rarrauna ne duk wanda ya ce rarrauna ne ba shi da hujja in ji mai sharhi yace domin abu dawuda ya ce na tambayi ahmad bin salih a yi hujja da hadisin ifriki ice kwarai mana na ce to in mun ga hadisi a littafi an ce ingantacce ne ma kafa hujja da shi ce kwarai mana kuma tsala abubakar bin abi dawud abubakar dan abi dawud ya ce mutane sun yi magana cikin ifriki din nan sun raunana shi domin ya rawaici hadisi daga muslimu bin yasari sai aka da ya zo ba da karatun hadin sai ce musulmi dan yasarin ya gaya mu aka ce kai da kake afirka musulmi dan yasarin da yake iraki ina kuka haɗu kai da kake afirka musulmi dan yasarin da yake kuba yake iraki ina kuka haɗu aina ra'aita ina ka ganshi gashi ko musulmi dan yasarin mun kara ɗaya rayuwarsa bai taɓa shiga afirka bai taɓa shiga misir bai taɓa shiga tunis ba bai taɓa shiga jazair ba bai taɓa shiga libya ba bai taba shiga magarin maroko ba bai taba shiga nan ba to ina ka gan shi suna nufin mutumin busra ya ce ni ko na da shi a afirka walam ya alam wa san anna muslimin yasarin akara shi malamin da ya hada shi malamin hadisi ba muslimin bin yasarin na busra ba muslimin bin yasarin ne wanda ake mace ma abu usman tambazi shi ma malamin hadisi ne shi ko ibriki din nan mutum ne bawan Allah mutumin ne bawan Allah kuma wanda ya haɗu da tabi'ai da yawa ya karɓi hadisai wajen tabi'ai kuma shi aka sarauta alƙalanci a afirka ya kasance adali ne kuma mai tsauri cikin alƙalancinsa baya wasa baya wasa abul arab ya rawaita an isa bin miskin an muhammad bin suhunun shi abul arab ne ya ce na tambayi shi isa bin miskini ya ce na ji daga muhammad dan sahanunu imam suhunun yana daga cikin manyan almajiran imam malik na ji daga shi ya tambayi babansa suhununu cewa aba hafsil fallasu malam aba hafsil fallasu na ji ya ce ban taba jin ya haya ko abdurrahman malaman hadisi ne manya ban taba ji suna faɗar hadisin abdurrahman bin ziyadin ba ifiriki ban ji sun faɗi hadisinsa ba qala sununu sai sununu ya ce ai ba su yi komai ba dan ba su faɗi kara hadisinsa ba ai ba su yi komai ba abdurrahman siqatun abdurrahman al-ifiriki amintacce ne wajen malaman hadisi bayan da suke faɗa ba ne amintacce ne wa ahlu baladin rajul arabu kuma malaman garin mutum su suka fi saninsa in malaman garin mutum suka yadda cewa mutumin kirki ne malami ne in dai dan Allah suka yi babancan haka da a cikin karatu suke yi shi kenan sai a karba amma in malaman garin mutum mutanen kirki bawan Allah suka tafi akan mutumin nan ca kuɗi yake ƙarya yake ba malami ba ne to su za a karɓi maganar ya za a yi mutanen iraki ko mutanen busra su tsallake malaman misira da suke wa ifiriki wato shaida mai kyau da mutanen tunus mutanen magarib duk sun mashaida mai kyau su a ce da su ma kan shi ba kwata kwata suke sun tsaka shi akan dan ya ce ya ga malami guda ɗaya da san akwai kuma malami mai irin wannan sunan ba yace wannan ba zai zama ya bata shi ba malaman garin mutum su suke mashaida yake cewa ni abin da na gane da yawa malaman sokewa da gyarawa na kasar gabas kasar gabas sham syria hijazu makka madina iraki da wa'annan duk su ake su malaman ƙasar gaba to da yawa kuma ka tafi su bukhara din su azerbaijan din su gashi nan da yawa malaman ƙasar gabas suka raunana malaman ƙasar yamma ba tare da ma sun san su ba sabida nisan musa ta yana daga cikin abin da ya faru kenan ga wannan ifiriki ana nufin malaman misira magari tunis libya wayannan galibi su ne libya a irin wannan da suke fada to kaga wa'inda aka ce ga su yarshidinu dai ba magana wannan rauna ne amma abdurrahman bin ziyad bin al'ubul ifriqi wannan akwai magana a kansa wa qarrakasa ahlul ilmi malamai wa qarrakasa qaumu wa insu mutane min ahlul ilmi daga malamai min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sauƙaƙa a ya amfani da shi wa man ba a da wa'anda suke bayan su sun tafi cewa mutum in yayi alwala ba laifi ya sa hankici ya shashare ko ya sa toilet paper ya tsantsame ruwa ya tsantsame ruwa diyaye wannan ba komai ba a da mutu diyaye wannan Eh? ina ne ƙari ne ba shi ƙwarai kuwa sun sauwaka aya haka wa man kariha wannan maganganu duk suna nan baya a hadisin sai da aishin can wa man karihahu wanda ya ki daga cikin malamai inna ma karihahu ya ki ne min kibali annahu kila wanda ya ce baya son an yi alwala a sa tsin ma a ta share ko a sa tawul a ta share ko a sa hankici ya faɗa ne saboda ya ji an ce innal wudu'a ita alwala yuzanu ana auna ta a mizani to baya so ruwan da ake aunawa a tsantsane amma kuma Allah ya riga ya karba in dai hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsantsame ba komai shikenan dan ana auna ta ba zai hana a tsantsame ba Allah ya riga ya auna ta waru ya zalika an sa'id bin musayyib wannan magana an karɓo ta daga sa'id dan musayyib shine karshen tabi'i da ya rasu wa zuhuri da malam zuhuri حدثنا محمد بن حميد محمد بن حميد يا زنتر دمو الرازي حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني علي بن مجاهد يا زنتر دني جرير وهو عندي سكت شيكو امنتacce ne a wajena an sa'ala bata ya karba daga sa'ala bata an zuhuri an karba daga zuhuri qala zuhuri yace inna ma kurihal munjilu malaman da suka ke a shafe alwala da yankin ma ko da hankici ko da tawo ba da ludu bayan an yi alwala sun ki haka ne da an ludu'a don sun karɓo karatu cewa alwala yi zano ana auna ta to alhamdulillah ko ana auna ta shi kenan ba laifi ga hadisi ga waɗansu malamai sun tafi ba laifi a sa hankici a share ba laifi a sa tawul ba laifi a ga in su kuma sun ce su dai ba sa so a share saboda aunawa ake to su ale su dai Allah ya karba duk wanda mutum ya yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah addini sauki ne da shi karatu da shi ba rikici